الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi godiya ba iyaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da aminci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. ‘Yan'uwa musulmi, ilimi wani haske ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya shi a cikin zukatan wasu daga cikin bayinsa wanda yake so daga cikinsu. Ilimi alkhairi ne, ilimi albarka ne, ilimi samun nasara ne, muna nufin ilimi na addini. uwa musulmi babban malami al'imamu ahmad imami ahli sunna wal jama'a yake bayani game da ilmi ya ce al'ilmu la ya adiluhu shay'un liman sahatini ya tuho ya ce ilimi na addini karanta alkur'ani karanta sunan manzan Allah babu wani abu da yake daidai da shi a duk duniya ga wanda ya nagartar da niyyarsa ga wanda ya nemi wannan ilimi don Allah da aka yi uwa musulmi babu wani abu a gidan duniya da Allah subhanahu wata'ala zai baka a gidan duniya na kyauta na baiwa wallahi saboda ilimi saboda manzo Allah ke cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufaci mutum da albarka da alkhairi da tsira to sai Allah ya fahimta da shi addinin Allah ya fahimta da shi tauhidi ya fahimta da shi dokoki nasa domin ya kiyaye ƴan uwa musulmi mu sani cewa wannan al'umma ana ce mata ummatu ikra al'umma ce ta karatu saboda farkon abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukawa manzansa sallallahu alaihi wasallama su ne waɗannan ayoyi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan farkon ayoyi wanda suka fara saukowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa ikra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda yayi halitta kaga anan gurin farkon abin da aka umarci manzon Allah shine karatu jama'a sannan kuma ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah da duk wani musulmi yayi karatu ya san ma'anar la ilaha illallah yayi ilimi na addini fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum Allah subhanahu wata'ala yace fa'alam kai sani ka sani cewa babu wani abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai kaga anan Imam al-Bukhari ke cewa anan fa bada'a bil ilmi qabla al-qawl wal amal anan gurin abinda aka fara umartar manzon Allah abinda aka fara umartar al'umma annabi Muhammad shine fa'lam ay sani ku nemi sani ku yi ilimi sannan ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wataala a wata aya ce kuma da dai wanda yayi ilimi da wanda bai yi ilimi ba abun Allah ba dai bane ba wanda yayi ilimi na addini jama'a da wanda bai karanci ilimi na addinin musulunci ba ba ɗaya ba ne ba Allah ce kul gaya musu hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wai shin sun taɓa yin daidai waɗanda suka yi ilimin addini suka san alkur'ani suka san sunnan manzon Allah suka san dokoki na Allah sun taɓa yin daidai da wanda walladhina la ya'lamun da waɗanda ba su yi ilimi ba Allah ce ga amsa nan ka koma zuwa ga suwa Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albab wanda za su san haka su baka wannan amsa su ne ma'abuta hankula ƴan uwa musulmi wannan ilimi na addini shine ake samun daraja ƙololuwa sanadiyar karantarsa Allah ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wata'ala yana daga darajojin waɗanda suka ba da gaskiya daga cikinku da waɗanda aka ba su ilimi. A wannan aya Allah iya nuna cewa wanda Allah ya ba shi ilimi to Allah yana daga darajarsa ta ƙololuwa a cikin aljanna. A duniya Allah zai daga darajarka kamar yadda manzo yake cewa matsayin malami ko masanin addini da wanda bai san addini ba to kamar fifikon tauraru ne akan ainihin bangaren wata ne akan sauran taurari yanda kake ga hasken wata ya fifici sauran taurari to haka idan mutum ya ilimin addini yanda Allah yake daga darajarsa ƴan uwa masu albarka da alkhairi mu sani cewa hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila janna duk wanda ya shiga hanya ta neman ilimi na addini to kuma Allah ya dora wa kansa ba wani ya dora masa ba ganin damansa ne kuma haka ya hukunta idan ka shiga hanyar neman ilimi na addini to Allah shi kuma ya dora wa kansa zai sauƙaƙe maka hanyoyi na shiga aljanna wani bonus ne daga gugun Allah na musamman wannan kawai ɗaliban ilimi masu neman ilimin addini Allah yake ba su wannan hanyar malamai suka ce ta wata hanya hanya ce guda biyu sauƙaƙewa ce ta hanya guda biyu hanya ta farko saboda shi in kana karatun addini kana neman ilimi to hanyar bauta wa Allah tana sauƙa a gare ka duk abin da za ka ringa yi to za ka ringa yi shi ne a bisa ilimi ga wani bawon Allah ya yi sallah a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzan Allah mu ya gaya masa irje fasalli fa innaka lam tusalli bawan Allah ko ma kai sallah domin wannan sallar ba sallah bace ba da zaka mutu kana irin wannan sallar zaka je gaban Allah ba kai sallah ko dai a rayuwanka ba ashe ilimi yana sa hanya ta addini ta sauƙaƙa abu na farko kenan abu na biyu kuma shine Allah subhanahu wataala saboda wannan kyakkyawan hanya da ka kama da kuma Allah ya sa wani garaɓasa ta musamman ga masu neman ilimin addini da haka ‘yan uwa musulmi ilimin addini babu abin da ya kai shi imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce man aradar duniya fa'alayhi bil ilmi wanda yake neman duniya to ya yi ilimi kaga wannan ana nufin ilimin duniya wanzu duk waɗannan ɓangarori na ƙere-ƙere da gine-gine da gyare-gyare na ɓangaren ababe na kayan buƙatu na yau da kullum duka wannan ilimi ne kuma masu wannan ilimin su suke ci a gidan duniya to yace duk wanda yake son duniya to fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah wanda yake neman lahira kuma shi ma fa alaihi bil ilm yayi ilimin addini wai ba ana nufin ba in Allah ya kaddara ba kai ilimin addini wai zaka wulakanta ba zaka wulakanta ba saboda 'yan uwa mu sani idan kai ilimin addini dan Allah dan tsoron Allah dan yardar da Allah to Allah baya wulakantar da masoyinsa saboda a cikin ilimin addini ake samu mai takawa to Allah ya ce duk wanda ya tsorace shi to zai sanya masa mafita a gidan duniya da lahira wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wai ba dan ba kamar yadda ake faɗa ba cewa wai duk wanda ya ilimin addini sai ya yi arziki sai ya kudi ba haka bane ba sahabbai nawa nawa sun rayu a cikin rayuwa ta talauci rayuwa ta kunci sai dai kuma Allah yana kawo musu mafita a cikin rayuwa to ka Allah ya ka maka mafita yafi komai dan wallahi masu kuɗin da suke da kuɗi a yanzu wallahi rayuwar talakawa yawa yawan su wallahi tafi alkhairi da albarka domin idan Allah bai saba ka mafitan ba ga dukiyar amma kana rayuwa ta matsiyata ne rayuwa ta makuntata rayuwa ta ɗebe albarka ta rashin alkhairi da haka ƴan uwa musulmi imamu shafi yake cewa wanda yake son lahira to ya ilimin addini wa man aradahuma fa alaihi bil ilm wanda yake sa duniya da lahiran da ilmin za a yi ɗan uwa musulmi mu'adh bin jabal radiyallahu anhu yake cewa ta'allamu al ilma ku karanci ilimi fa inna ta'allumahu lillahi khashya karantar ilimi dan Allah shi kansa tsoron Allah ne wa talabahu ibada neman ilimin ibada ne wa muzakaratahu tasbih kazo kana bitan ilimin to shi ma kaba kana ambatan Allah ne kana kana kaba kana subhanallah la ilaha illallah allahu akbar yace kuma wal bahthu anhu jihad kaje kana bincike akan gulagulan ilmomi kana hana idan ka bacci kana bude wannan littafi ka bincika wannan to shi kansa jihadi ne dan Allah ku diba ku gani ilimi ya tattara dukkan manya-manyan ababe na addinin Allah abu na farko a cikin neman ilimi akwai samun tsoron Allah a cikin neman ilimi akwai bautar Allah a cikin neman ilimi akwai yin ambato na Allah a cikin neman ilimi kuma akwai yin jihadi akan tabarjin Allah wani daga cikin magabata idan yayi yayi ya fahimci wata aya da Allah ya buga misali akai sai ya ce kai subhanallah kar aje da ina cikin jahilai saboda Allah ya ce ayoyin ma na alkur'ani ba kowa ke gane su ba ya fahimci sakon Allah yanda ya kamata ko sai malamai wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna Allah ce waɗannan misalai da muke bugawa a cikin alkur'ani Allah ce muna buga shi ne ga mutane amma Allah ce ba kowa ke hankalta ba game da sanin sako na Allah sai malamai sai masu ilimi sai masu neman ilimi da haka ɗan musulmi iya daga cikin babban albarka da alkhairi wallahi a wannan gidan duniya ka iya karanta alkur'ani iya daga cikin babban albarka da alkhairi a wannan rayuwa ta duniya a samu kanka ka samu kanka kana zuwa makaranta kana karantar addini duk wani kasuwa da kasuwanci da aikin gwamnati da aikin kamfani da suhuri da neman duniya wallahi duka hayaniya ne idan ya zama to baka da alaka da neman ilimin addinin musulunci kuma wallahi sai ka yi nadama wannan magana ka aje ta wallahi idan ka je gaban Allah baka karanci ilimin addini ba wallahi sai ka yi nadama kuma wannan asara ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi na addini wajibi ne farilla ne dole ne ga kowane mutum musulmi sai ya karanci ilimin addini jama'a kakkaje gaban Allah wallahi baka iya karatun alkur'ani ba lokaci bai kure maka ba ka nemi wani malami ya koya maka alifun ba'un lokaci bai kure ba kana iya koyon karatun alkur'ani ko mun shekarunka jama'a wannan duniya wallahi rudu ne wani albarka ya wuce ‘yan uwa musulmi duk wani ilimi zai barka a gidan duniya yayin mutuwa a kabari ba ka bukatarsa in banda ilimin addini kai har a aljanna sai Allah ya kwankwashi tilawanka a ce ka shiga aljanna to akwai wata fadila ta masu karatun alkur'ani yuqalu li sahibil qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أتكين الجنة الله ذي تشيوى wanda ya karanta alkur'ani ya hadace wani kaso na alkur'ani ba duka ba dan abin da ka samu ma to in ka samu duka kuma falillahi alhamd nurun ala nur kenan za a ce karanta ka ringa hauhawan daraja inda karatun ke tuka kenan ne karshen inda darajar za ta tsaya a aljanna ba ina mathematics ina physics ina wani abu wanda ake cewa bangaren wani arithmetic moral duka babu su duk wannan hayaniya da ta bata rayuwanka idan an yi turanci ka ce nan an yi kuskure wannan daga mala'ika ya makure ka kamanta waɗannan ababen duk hayaniya ne jama'a duk wani ilimi da ka karanta daga mala'ika ya yi irin hulɗa kai wallahi ya barka ko ba a bukatarsa a gaba abin da ake bukata wannan abin da baka kula da shi ba baka ba shi muhimmanci ba su ne ake so a gaban kabarin su ne ake so a tsayuwanka gaban Allah kuma su ne ake so yayin tsallake sira'i kuma in an shiga aljanna ma shi ake bukata da haka 'yan uwa musulmi ya ishi albarka da alkhairi manzon Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu wa ahlas samawati wal ardi wa hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut fi al-ma la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira wallahi babu abin da yake wannan alkhairi Allah da mala'ikunsa da din halittun sammai mala'iku ga baki daya da din halittun kasai dukkan halittar da take ban kasa sai Allah sai manzo Allah ce dan ka san wai ba a bar komai ba har kiyan da ke cikin ruwa ai ba akan kasa yake ba ko to a cikin ruwa yake kai har da tururuwan da take cikin koramanta ramanta dukkan su suna yin addu'a ta alkhairi ga mai karantar da mutane addinin Allah da mai dora mutane akan hanya ta addinin Allah ‘yan uwa musulmi akwai abin da ya wuce wannan alkhairi wallahi babu shi sa babu wani abu da za ka bari a rayuwanka sama da ilimin addini babu wani abu da za ka karanta a rayuwanka sama da kin ilimin addini kuma babu abin da mutum zai yi nadama idan ya gamu da Allah gobe kiyama wallahi sama da sakaci akan zuwa makaranta wanzu ‘yan uwa musulmi babban matsalar mu a yau in ka ba wani alkur'ani sai ya ci a ban da tsarki wai ƙur'ani littafin malamai ne ko musulmi ne wani a gidansa kwata-kwata babu ƙur'ani saboda ƙur'ani na malamai ne shi a ba ruwansa da shi wannan littafi ne na malamai wallahi in kana da wannan fahimta wallahi ka tuba ga Allah ka yi maza-maza wallahi ka koma zuwa ga Allah alƙur'ani littafin al'umma annabi Muhammad ne duk wani musulmi wannan qur'ani littafin sa ne kuma wajibin ka ne ka iya karanta wannan littafin saboda daga cikin tambayan kabari za a tambaye ka game da littafin littafin wannan alqur'ani kuma ka riba ga duk harafi daya in ka karanta lada goma wazi a suratul fatiha lada nawa zaka samu jama'a kuma qur'ani shifa'un ne lima fi sudur waraka ne ga dukkan ababe na datti na shirka da magulanci da kafirci da sabon Allah duk mai karanta alqur'ani to kamar yana wanke zuciyarsa ne ɗan uwa musulmi wani malami yake cewa buƙatar mutum game da ilimin addini yafi buƙatar mutum game da abinci da abin sha saboda shi abin sha ana shan shi ne ɗan awanni ko mintuna abinci ma haka amma ilimi dillun washin ka kana bukatar ilimi shi yasa gangan cikin ka iya bukatar abinci guda biyu akwai gizaur ruhi akwai abinci na rai wannan shine alqur'ani sunnan manzo Allah ilimi na addini sannan kuma akwai abinci na gangan jiki wanda shine muka ba kulatuwa a yau sai ya tafiyar da rayuwar mu gabaki daya in kaga mutun kace wani baka zuwa makaranta sai ce wallahi aiki ya mun yawa na tara iyalai ne ba da lokacin da zan iya zuwa makaranta wallahi kada mutuwa an binne ka jama'a sun kare kuma ba wanda zai fishe ka da za a binne ka a yanzu a tattara malaman duniya gabaki daya su tsaya akan kabarin ka su maka addu'a ta fatan alkhairi wallahi idan baka bi Allah ba baka bi sunnar manzon Allah ba wallahi wannan addu'a ta malamai ba za ta amfane ka a gaban Allah ba wani sai ya ce ta kaka sai ya ce ga wani bawon Allah manzon Allah tufafin manzon Allah aka sa masa shine likawaninsa ko manzon Allah ya mai sallar gawa ko manzon Allah ya tsaya akan kabarin sai masa addu'a amma diba da shi bai yi abin kirki ba Allah ya ce daga yau irin waɗannan mutanen 'yan duniya malalata daga yau ya ma'aikin Allah kada ka ƙara tsayawa akan kabarin su kada ka musu addu'a yo addu'an ko an yi ba za a karɓa ba shi za ga mutane wai har a zo a samu wasu malamai 'yan cuwa-cuwa bayan mutum ya mutu wai za a zo a mafi da'u wai ƙul wallahu dubu saba'in wai komi mutum ya yi wai Allah zai gafarta masa wallahi wannan shirme ne jama'a ba gaskiya ba ne ka bi Allah kana rayuwa a gidan duniya wallahi in ka koma gaban Allah ba mai hudda ka gaban Allah akwai irin manzon Allah da ya ce wa Fatima radiyallahu anha salili min mali ma shi'ti tambaye ni duk abin da kika ga dama na dukiya zan baki fa wallahi la uguni anki min Allah shay'a ya ce in aka je gaban Allah wallahi ba zan wadata da ke da komai a gaban Allah ba sai kin ba Allah wani mutum a duniya ba zai iya kubutar da kai a gaban Allah ba jama'a da haka wannan muna fata Allah ya shirya da mu Allah ya dora mu akan daidai ya ba mu ikon aiwatar da daidai ya sa mu a hanya ta neman ilimi ya kashe mu akan wannan hanya hadha wa sallu wa sallimu ala khairil anabi muhammad faqad amarakum Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam kitabihi حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله